أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا لتنين أشرين دبير قوة رمضان هجرة منزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha takwas ga watan wato biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da shida zuwa aya ta hamsin da bakwai a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da hamsin da bakwai a yau za mu tashi da yarda Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan aya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
الله سبحانه وتعالى يكي تيوا الله سبحانه وتعالى يكي تيوا وهو الذي يرسل الرياح Allah shi ne wanda yake turo da arriyaha iska, an gane ko? Wato, arriyah kalima ce wadda take matsayin jam'i, an gane ko? sannan kuma akwai ƙira'a wa huwa alladhi yursilu rih Allah shine wanda yake turo iska mun ce nan alif wal lam tana nufin jinsi kinan da ƙira'a ta wanda ta ce ar-riyah al nan al-ahdiyya ce an gane ko ko kuma lit-ta'rif al-ahdi amma nan da anka ce ar-riha iska ana nufin iskoki domin al-jinsiyya ce kamar wanda a cikin wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إمام ابن كثير رحمة الله عليه المكي وندي كشيني نقراءات يعني أنت ابن كثير بيوني ابن كثير المكي نقراءات ابن كثير الدمشقي نتفسيري بالوكا تقول لكم سكرا يبا أقاري كو دا إمام ابن كثير المكي دا إمام حمزة دا الإمام الكسائي دا إمام خلف an gane ko su suka karanta wa huwa alladhi yursilu riha Allah shi ke turo da nan ar-rih mun kace mufrad ne amma al jinsiya ta mai da shi a matsayin jam'i bushran baina yaday rahmatih anan muna da qira'o'i daban-daban akan wannan kalima Imam Nafi' da Imam Abu Ja'far da Imam Ibn Kathir da Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam Yaqub an gane ko sun karanta nushran baina yaday rahmatih kenan nunun tana da domma shinun tana da domma nushuran baina yadai rahmati sai ka rike da kyau nushu nushu sannan kuma ibnu amir ya karanta nushran baina yadai rahmati yana ma nunun domma tare da yima wato shinun sukuni nushran to sai malamai suka ce da qira'a wanda mun ce nushuran ta sunafa da ƙira'a ta ibnu amir bambancin su sukuni ne amma ta hanyar ma'ana duka jam'i ne na annashir domin a larabci fa'ilun wani lokaci jam'i shi na kuwa fa'ul an gane ko ko kuma fa'ul wani lokaci jam'in sa yana da kuwa wato abin nan fa'ul kenan sai ya zamanto da an ka ce nashir ita ce iska wadda ke tashi nazir shine mai gargadi jam'in shi nuzur wala qad jaa ala fir'auna nuzur kaga jam'i ne na annazir to shi ko nushur jam'i ne na annashir to sai malamai suka ce kuma wani lokaci a cikin yaren larabci akwai larabawan da suke sukunin wannan shinukin ba za su yi masa gomba ba sai sun ka ce shine qira'a ta ibnu amir ta zo da shi akan sukuni an gane ko ita ko qira'a ta jamhur ta zo da gomba sannan idan muka duba akwai qira'a ta Imam al-Hamza da Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf nushran kinna an kace nashir ne bi ma'anar fa'il kenan nashir ta zo da ma'anar fa'ili iskan da za ta zo ta yayyada bushara ko ta daidaitar da abubuwa a gane cewa hadari yana tafi wasu ka ce a'a nan nashir bi ma'ana wato maf'ulun ne ai munashshara Allah subhanahu wata'ala ya daidaita ta a cikin sassan da ake son a gabatar da ruwa duka wannan dai ba su ci karo da juna ba tana zuwa ta yadu sannan kuma Allah ya yaɗa ta dama in Allah bai bata izinin yaduwa ba ba za ta yaduwa ba hakikatan kina sai zaman to in mun kalli ubangiji ya bata izini ya daidaita ta ta zama maf'ulun bihi in mun kalli lokacin da take tafiya an gane ko kuma za ta zama to a matsayin fa'ili domin tana gabatar da tafiya da fatan an fahimce ni da kyau to imamu hamza da al-imamu kisai da imamu khalaf sun karanta nashran nashran to shi ko sai zaman to maf'ulun mutlaq ne ya an ce maf'ulun mutlaq shine kamar kalima ce wadda tana matsayin ta'kidi ga fi'ili wato nashara yanshuru nashran shi yasa Allah subhanahu wataala ce wan nashrati nashra wasu fassara shi nan mala'iku wasu fassara shi da iska wadda Allah yake turowa don ta daidaita ta yadu kafin zuwa ruwa sannan Imam Asim shi kadai ne ya karanta bushran shi yasa kaga tafsirin alkur'ani yana buƙatar na farko qira'atin da mutum ya bincike su sannan ya dubi menene alaka tsakankanin su dan kada a ce ayi banna kaga nan bushran imam asim ya karanta da wannan kada ka ji wata rana wani ya karanta da nunun ka zo ka karyata alhali kuma qira'a ce tabbatatta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bushran wadansu malamai suka ce shi ma jam'i ne wato na wato abin nan bashir an gane ko mai yin bushara mai yin bushara domin Allah ya ce ita iskan nan tana zuwa tana dauke da bushara wa min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin iskan tana dauke da bushara tana mu mutane bushara wadan suka ce ma tana iya kuma bismul maf'ul domin Allah ne yake yin bushara da ita kenan fal arrihu mubashsharatun biha Allah yana yin bushara da ita in an kalli tana tafe ta zo ta mutane bushara in an kalli da izinin Allah take tafe kenan Allah ne yake yi ma bayinsa bushara da ita aiki ya sami ɗaliban ilimi baina yadai rahmati wannan iskan tana gaban rahmatihi rahama Allah subhanahu wa ta'ala ana nufin iska kenan nan tana nufin ana nufin tana gaban ruwa da suke tafi kenan dukkan su hatta da iskan ai rahama ce ta Allah hatta idza aqallat sahaban thiqalan har sai lokacin da wannan iska aqallat ta dauko sahaban mun kace jam'i ne na as-sahabatu idan aka yi masa ta'un ya zama to mufradi lokacin da ta dauko girgiji domin kalla shine abin da yake dan kadan to galiban ba abin da yake kadan doka shi baya da wahala aqalla hu kenan ya dauko shi hatta idza aqallat sahaban har sai lokacin da ta dauko girgije thiqalan masu nauyi jam'i ne na thaqil thiqal shadid shidad ghalid ghilaz عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون to Allah subhanahu wataala ce suqunahu li baladin mayyit lokacin da ta dauko shi suqunahu zamu gaggabaci inji malaman zauri zamu korata zamu jata zamu kaita li baladin mayyit a cikin suratu fatir ila baladin mayyit an gane ko ila baladin mayyit to menene bambanci sai malamai suka ce can da an ka ce ila an kalli cewa lokacin da aka kora wannan girgijen lokacin da aka gaggabi wannan hadarin ila ga inda za a kai shi har wurin da zai zo ya tsaya amma lokacin da an ka ce libaladin mayyit ana nufin ga wurin da danshi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwan kenan ila tufidul ghaya allamu tufidu ta'lil wannan shi na ɗaya daga cikin bayanan da malamai suka yi na tafsiri kuma insha Allah ta'ala idan ka duba cikin wato at-ta'birul qur'ani na ustad doktor fadl samar ra'i ya kawo bayanai masu yawa akan abin nan bambanci tsakanin waɗannan harufa ka koma cikin wannan littafi kaga balaga ta alqur'ani saqa yasuqu suqnahu daga saqa yasuquna mislu qala yaqulu qulna saqa yasuqu suqna mun gaggaba shi li baladin mayyit zuwa gari wanda yake matacce ko kuma maitin wanda yake matacce Imam Ibn Kasir da Imam Ibn Amir da Imam Abu Amr Ibn Al-Ala da Imam Yaqub da Imam Shu'ba su suka karanta li baladin mait maitin maitin sauran qurra sun karanta mayyit to a cikin lugha suna da bambanci can asali mayyitun abin da zai mutu maitin kuma abin da ya riga ya mutu to suqnahu li baladin mayyit shin za mu kalli ma'anar su ta lugha an gane ko kenan Allah zai kai hadari a ƙasar da dama ta da gai ta bushe kwata-kwata ko ko libaladin mayyit ga garin da yayi kusan ya mutu an gane ko yana kusan mutuwa sannan za a kami shi ruwa ma'ana yayi kusan bushewa an taɓa yin ruwa shin menene abin da ake nufi ko kuma wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi dai baladin mayyit da mayyitin da mayyitin nan duka ma'anar su dai garin da ya riga ya kekeshe ya bushe an gane ko fa anzalna bihil ma sai mu sabkar da bihi a cikin wannan an gane ko alba'u tana iya zamantowa huna litta'lil ko kuma alba'u tana iya zamantowa wato abin nan lizzarfiyya in an ce fa anzalna sai mu saukar bihi in mun ce zamiri yana koma zuwa ga albalad sai ta zamanto zarfiyya ce walaqad nasarakumullahu bi badrin a can wannan baladi domin an faɗi baladin yana matsayin na kira bihi kuma yanzu mutuwa ya kuma ma'rifa ko kuma fa'anzalna bihi muna iya ɗaukar lamun ta koma a ta'alil fa'anzalna sai mu sabkar bihi sai ya zamanto ta akidin na libaladin domin mi domin saboda wannan garin ne aka yi ruwa nan Allah subhanahu wata'ala ne ya yi ruwa saboda wannan garin saboda al'ummar da suke rayuwa a cikinsa fa akhrajna sai mu fitar bihi an gane ko nan alba'u tana iya zamantowa ta kamar da suke cewa ba'ul isti'ana ta hanyar ruwan nan sababiyya kenan ta sababin ruwan nan fa akhrajna bihi min kulli samarat ko ko fa akhrajna sai mu fitar bihi a cikin wannan garin min kulli samarat dukkan 'ya'yan itace kazalika Allah subhanahu wataala ce kamar haka ne shin kazalika yana komawa zuwa ga abin nan kudura ta Allah wadda mun ka fahimta ta hanyar yin ruwa ko kuma kazalika an gane ko ko ko yana komawa zuwa ga yadda muka hada yin ruwan ta hanyar da babu alamun cewa za a yi su muka nuna kudurar mu to tunda kun tabbatar da muna iya wannan kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun kamar haka ne za mu fitar da ku daga cikin kaburburan ku an gane ko kamar yadda muka fitar da tsiro daga cikin ƙasa kidan kamar haka ne za mu fitar da ku ko kamar yadda muka bayyana muku kudurar mu ta hanyar yin ruwa ba a sa tsammanin hadarin ya zo muka ta kawo asbabukin da suka sa aka yi ruwan har aka fitar kuduran mu wadda muka nuna muku ta haka ne muke da ikon zamu fitar da ku almuhimmu dai ma'anonin suna kusa ga juna nukhrijul mauta zamu fitar da ku matattu nan nukhriju aka ce zamu fitar da almauta matattu nan ba ana nufin nukhrijul mauta min quburihim ba a'a nukhrijul mauta min quburihim ahya domin fitar da ɗan adam daga cikin daga cikin kabari wannan ba wani abin mamaki bane ko ɗan adam yana iya wannan ko ba haka ba annabi isa Allah subhanahu wataala ya faɗa yace abin nan id qala Allah ya isa ibn maryam fkur ni'mati alayka wa ala walidatika id ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa id allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa id takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idni wa id tukhriju al-mauta bi idni annabi isa yana fitar da matattu da izinin Allah to ai fitar da su daga cikin kaburburan su ba annabi isa dai ke yin wannan ba ana nufin yana fitar da su rayayyi ta hanyar da izinin Allah subhanahu wataala to nan ma da Allah ya ce kazalika nukhrijul mauta ba arafin Allah zai fitar da ku daga cikin kaburburan ku ba a'a nukhrijukum nukhrijul mauta min quburihim ahya'an shine abin nufi domin shine siyakin zai ba in ba nan ba ai mu'jizar ba za ta bayyana ba la'allakum tadhakkarun mun yi haka dan ku wa'aztu qira'a guda biyu hafs an gane ko da shi da hamza da alkisa'i da khalaf alkufiyuna al-arba'a ma da shu'ba kenan su su karanta tazakkaruna kenan sai zama to asalin shi ta tazakkaruna ne sai aka shafe ta'un daya sauran kuma su imamu nafi sun karanta tazakkaruna sai zama to asalin shi ta tazakkaruna ne sai aka dauki ta'un daya aka mai da ita zalo sai an kace tazakkaruna dan mi wato abin nan tazakkaruna ta tazakkaruna ne sai aka mayar da ta'un daya ta koma zalun ya koma tazakkaruna kuma al-idgham da al-iqlab banda ma cikin ilimin tajwidi akwai shi cikin ilmu sarf sai ka kuma wajen malamai sun karantar da kai sanin asalin waɗannan abubuwa wannan ne yake nuna cewa dama alqur'ani ya nuna muku cewa duk damana in ta zo ko ba haka ba alama ce ta tashin alkiyama amma da yawan mutane ba sa fahimta tunda ba wai ma damana ba wanda yake dalili ne na shekara daga shekara zuwa shekara zaka iske mutane ayoyin Allah so nawa suke ganin su a yini so nawa ayoyin Allah suke kai Allah ce wa fi anfusikum har cikin kawunan ku kalla amma ina suna can duniya ta ɗauke musu hankali to wannan ayoyi ko wannan aya ta yi bayanin yadda Allah yake saukar da ruwa kenan tana daga cikin al'ayatul kauniyya ayoyi da suke nuna ayoyi na kaun na Allah subhanahu wa ta'ala domin alƙur'anu kitabun masur shi alƙur'ani littafi ne wanda aka rubuta wal kaunu kitabun manzur shi ko kauni littafi ne wanda ake kallo a gane kudurar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni to waɗannan ayoyin da musulmi za su ɗauke su su yi musu dirasal mawdu'iyya ka ɗauko ayoyin da suka yi bayanin yadda Allah ce yadda ake ruwa tun da yadda asalin ruwa suke da wannan za mu gina a makarantunmu a jami'o'inmu ilimi na addini wanda bai ci karo ba da ƙa'idodin da turawa suka asa. babban matsalar da aka samu za ka isa ɗan musulmi zai yin bincike ya ƙare ya kawo maganganun kafirai gaba ɗaya amma bai koma ma alƙur'ani ba amma abin mamaki sai ka iske su turawan idan za su yi littattafai za su kafa hujja da alƙur'ani yanzu in ka dibi Maurice Bekai wannan babban likita na duniya wanda likitan shugaban ƙasar Saudiya ne Malik Faisal wanda aka kashe Maurice Bekai ya yi littafi Al-Qur'an wa Taurat wal Injil ya nuna cewa ga ayoyin alkur'ani duk abin da suka yi bayani na ilimi a duniya a turai haka ne yake amma a taura da injila kenan sun yi bayani waɗansu abubuwa duka ba haka nan bane wanda ilimin ya zo ya karyata ya nuna kenan ayoyin waɗansu mutane da suka rubuta su to kai wannan babban profesa na a turai ya yarda ya ji istishhari da qur'ani to kai kuma ba ma ilimci ba ka zo daga da wani dan guntun certificate ɗinka har kana son kai gaba da gaba da alqur'ani waye kai manya manyan masu bincike na turai profesoshi idan suka kai binciken su kai karshe su imani su kai kai kuma baka taka kara karatun ka bai taka kara karya ba ma cikin turancin ko turancin baka iya ba kana nan kana shirme kana ilhadi Allah ya ganar da mu to dan haka musulmi ya kamata su yi kokari ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda suka inganta a tabbatar da cewa in ana bincike in muna son mu samu ilimi ingantacce mu karanta akwai tarjama inda baka gane ba cikin tarjama ka tambayi malamai kada ka zo kai bincike ka saba ma alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ke gurgunta mu da karatu har ana zuwa ana cewa akwai kafirci cikin boko ko akwai kaza ko akwai kaza ko akwai kaza Allah ya ganar da mu shi yasa rabitatul alamul islami sun ka keɓe wani fage da ake kira fagen al-ijazul ilmi abin da ya shafi ijaz na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka bada kuma ka'idodi a tabbatar da nassin da za a kafa hujja da shi ya tabbata alqur'ani ya zamanto qira'a ce mutawatira ko ba haka ba hadisi ya zamanto ingantacce ne sannan abin dilala aya ko hadisi abin da take nunawa karare yake ba dubara ce akai aka je aka wani tawili ba sannan hadawa da za a yi tsakanin aya da hadisi ya zamanto karare shiki wasu sun ce rana ba ta gudu wasu sun ce rana tana gudu Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha wannan aya ce tabbatatta qira'a ce mutawatira ash-shamsu kowa ya san rana ake nufi tajri kowa ya san gudu ake nufi wannan rabtu babu wani abu wanda za a ce sai an ta yi wata shubha sannan kuma ta zamanto haqiqatun ilmiya in zaka fassara abu sai ya zamanto haqiqa ce duniya wato masu bincike duk sun yi ittifaki akan wannan kada ka zo nazariya abin da yake theory ne ba a tabbatar da shi ba ka zo ka fassara alqur'ani da shi daga baya gane kuskure ne ba alqur'ani ya kuskure ba shi mai ilimcin ne ya kuskure sai haqiqa ilmiya qur'ani ya ce rana tana tafiya duk duniya wanda ya ce rana ba tafiya ƙarya yake shi yasa daga baya su da kansu suka dawo wasu daga cikin su suka ƙaryatar da kansu to don haka ko kuma ayoyi dirasal mawdu'iyya idan muna son mu samu ilimi mai kyau mu haɗo ayoyi mu fassara alqur'ani wanda suka yi magana kan wanda mu samu fahimta guda at-tafsirul mawdu'i hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma al-mas'ala idan muna son mu yi karatunta mu yi karatunta ta hanya wato shamila al-jawami'ul ulmiyya kidan ya kamata yanzu duniyar musulmi ta fuskanci al-jawami' yanzu misali al-jami' li ahkamit talaq al-jami' li ahkamil hayd al-jami' li ahkamin nifas ko ahkamid dam wan nifas an gane ko aljami li ahkami siyab aljami li ahkami kaza sai a tattaro ayoyi da hadisai da maganganun fuqaha sai a samu mas'ala cikakka idan kai rubutu wanda zai amfani kai amfani al'ummar da za ta so bayan ka idan ba haka za mu yi ba to kullun zai zama to wani da can da wani karatu in ya dan dauko mas'ala guda ya ce wanga ya bugi wannan wannan ya bugi wannan a a zo a kawo ayoyi da hadisai ingantattu da mas'aloli da maganganun malamai da munakasha kaga yadda za a yi mutane ba za su fahimci addini ba amma ko wanda son a ce mai malami shikenan bai na ashiyatin wazu haha wallahi ba zai taba yiwa ba malamai suke cewa wannan aya ta yi bayanin yadda ake yin ruwa sannan kuma ta nuna cewa shi girgijen shi yake dauke da ruwa don ya ce hatta idza aqallat sahaban sai qalan kenan shi girgijen nan yana dauke da ruwa bai hana daga baya ya narke amma shi yake dauke da ruwan tare da iska an gane ko kenan shine wai'a nashi shin ruwan nan daga al'arshin Allah suke menene asalin ruwa malamai sun yi sabani wadan suka ce ruwan nan daga sama ta bakwai suke don an ce wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Allah yana saman ruwa kenan daga can aka ɗobo ruwan wadansu kuma suka ce a'a ruwan teku da ruwan da ke cikin tafki su ne suke idan zafi ya buga su wani lokacin za su tashi su yi sama to lokacin zafin ba dole bane sai zafin rana akwai dimi-dimi wanda zaka iske akwai wani zafi da ake ce ma humidity zai bugi iskan sai kaga kamar kasashen da akwai teku an gane ko zaka ga an yi ruwa almuhim shin ruwan daga al'arshi aka zubo su suka zo ƙasa sannan rana ta fara buga su ko ko kullun daga al'arshin suke zuwa sannan su sauka ƙasa ba sai tare da rana ta buga su ba evaporation da suke zance shi dai ruwan na Allah ne kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir ina fata an fahimce ni dole ka yadda Allah shi ya ruwan in kana son ka tsira shi yasa yan philosoph da sauran turawa da suka yi bincike sai suka kasa waɗannan ababen guda uku abin da yasa muke kawo su saboda ɗaliban ilimi su yi hattara sai sun ce ai al mu'assir abin da ke tasiri ga al'amurra influence sun ce kala kala kala biyu ne kuma ya kasu kala uku na farko al fa'il bil ikhtiyar al mu'assir bil ikhtiyar abin da yake tasiri da ikhtiyari da zabin sa suka ce kamar Allah subhanahu wataala shi in ya ga dama ya ce ayi ya ce a bari kuma in ya ga dama ya ga dama ya bari wannan kina al-mu'assir bil ikhtiyar sai suka ce to kuma sai akwai al-mu'assir bi ghayri al-ikhtiyar bi ghayri al-ikhtiyar akwai abin da ba tasirin shi bane yake yi sai suka ce daga cikin su akwai al-mu'assir bi tabi'a tabi'a tana tasiri menene tabi'a tana tasiri shine cikin tabi'a abu in dai ba sharuɗa sun cika ba a samu abin da ya hana ba to tabi'a za ta yi tasiri shine kamar yanzu misali suka ɗauki kamar wuta wuta idan aka buga a shana tabbas za ta tashi in dai ba an samu abin da zai hana ba sun kace to ɗabi'ar ta za ta kone amma yanzu idan akwai ruwa sai aka buga tana yiwa ruwan nan bayan a shana ta jike ba za ta tashi ba sun kace to wannan almu'assir bil tabi'a kenan sai mu almu'assir bil illa sun kace abin da yake tasiri da illa menene suke nufi tasiri da illa me suke nufi da tasiri da illa shine kamar yanzu suka ce idan mutum ya dauki zobe yana motsa hannunsa lokacin da kake motsa hannunka hannunka yake motsawa amma shi zobe me yasa yake motsawa sun kace kai mu'assir ne bil illa illa kawai dai hannunka na motsa amma shi ba a san ko menene yake motsar da shi ba kaga irin waɗannan abubuwan su ne aka zo aka karantar da ɗalibai sai suka rikice wani ya karanta filozofi wani ya karanta wani ilimi sai ya kasa komawa zuwa ga Allah saboda su abinda suke so dai kada a yarda da Allah yake yi addinin abu su yarda da shi ba amma abin da muke son ku gane dukkan su babu abin da ke motsawa in ba da izinin Allah ba wani mu'assir bil illa illan nan sai da izinin Allah take tasiri tabi'a wuta tana konewa in Allah bai so ba za ta kone ba duk abin da kaga ya motsa fa irin sai Allah subhanahu wataala ya yarda dalili kuma ku saurare mu dan boko da kyau da sauran kuma dalibai Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حتى دا واتو أبن غني an gane ko ko mu ce kunnen icce ko ganyen bishiya ba zai zo ba ya fadi a ƙasa illa face ya alamuwa face Allah ya da sani akan haka na za shi ke na ce wani zuci maka a'a kuma Allah ce walahu ma sakana fil laili wan nahar duk abin da sakana ya sakana ma'ana ya kwanta ko ya tsaya tak malamai sun ce wa ma ta harraka da abin da bai motsa duka tare da izinin Allah ne da sanin Allah da umurnin Allah subhanahu wataala to da kada ka a canza maka akida amma za mu ba ku misalai don saboda ku gane cewa wani fa'ilun bil tabi'a da fa'ilun bil illa duka in ba da izinin Allah ba babu inda ke tasiri wuta da sun ce tana a ɗabi'arta tana kura ko ba haka ba amma da aka zo za a jefa annabi Ibrahim cikin wuta mi Allah ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya naru ya ki wuta mai dabi'a kuna kuni bardan ki koma sanyi kuma sanyin nan salaman mai aminci ala Ibrahima ga annabi Ibrahim kaga bata kona shi ba to kenan me yasa a dabi'a ta bata kona ba sannan kuma icce idan yana ɗanyi an gane ko bai bushe ba wuta tana fitowa a cikinsa to sai Allah subhanahu wataala ce ni yace allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nar daga icce akhdar an wa an ka fitar muku da mi da wuta sannan yanzu akwai wutar da take tasowa daga teku wannan albarakin da suke cewa volcan to wannan abin da yake to daga teku ya an kai wuta ta hito daga teku a nuna maka akwai Allah subhanahu wataala dan kai baka tunanin wuta za ta iya tasowa daga teku har ma wani masal cikin Hausawa wuta daga bakin kogi Allah ne maganin ki sannan Allah ya nuna cewa duwatsu suna gangarowa su fado dan tsoron Allah kai da abba ka fahimci wannan ba wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu sannan Allah ce yana fitar da mai rai cikin matacce fitar da mai rai daga cikin daga wato matacce cikin mai rai yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy sannan an kashe wani mutum daga cikin bani Isra'ila Allah ce a yanka sanuwa bayan ta mutu an ɗauki naman matacce an bugi matacce kuma an ka samu rayuwa fa qul nadribuhu bi ba'dihha ba wai da ranta ba balle a ce sashen ranta ne ya shiga ciki a'a bayan an yanka ta ta mutu Allah ce a buga shi kuma ya tashi fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun sannan shaidan da wuta an ka halice shi kuma Allah zai bai azaba da wuta baka mamakin wannan wuta ta haɗu da wuta yace shedan khalaqtani min nar Allah ka halicci ni daga wuta kuma Allah yace jahannama la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sannan dan adam an halicce shi da ƙasa kuma ƙasa sai ta faɗo masa ya mutu shi yasa ma yana daga cikin waɗanda suka yi shahada sahibul hadm wanda wato katanga ko ƙasa ta zo ta taushe shi masu ginar haƙar ma'adanai sai ka duba Afirka ta kudu da ina ne da ina ne inda hakiya haƙar ma'adanai da zinariya mutum dubu nawa ya mutu kuma asalin su daga ƙasar an ka halicce su إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون to dan haka ya kamata ɗaliban ilimi su gane cewa al'amurra ba wai yadda ranka yake so bane a'a akwai Allah yadda yake ga dama da zaka dubi rayuwa in ka duba tafiyar mulki na duniya yadda wannan yake karɓa wani lokaci wanda ba a taɓa sa tsammanin ya samu mulki ba sai Allah ya bashi mulki duk duniya ba wanda ya sa tsammanin Donald Trump zai zama shugaban ƙasar America duk duniya mafi yawancin mutane suna ganin abin ba zai yiwuwa ba amma ƙarshe kuma shi zan shugaban ƙasa to wannan ya kamata kai tunani sannan kuma idan ka dubi harka ta arziki sai kaga mutanen da ake ganin wawaye ne ba su da wayo su Allah yake ba dukiya mai yawa masu wayon wayon yayi musu yawa kamar ya ci su ya hallaka su amma ba su da ko kuɗin abinci kaga ba da ba dan tasirin ubangiji ba da wanda sai haka ilimi haka wanda ake gani dolowawa sai Allah ya bashi ilimi masu ganin su ne hazaka da komai sai Allah ya hana musu ilimin menene kuma ga ilimin duniya Allah ya ba turawa ga ilimin lahira Allah ya ba musulmi menene don haka waɗannan abubuwan na tafiyar da duniya abin da ya shafi talauci abin da ya shafi mulki abin da ya shafi ilmi abin da ya shafi wadata Allah ne yake ga dama ya ba wanda ya ga dama kai ka tsaya kai ta lissafin wani bai dace da kasa ba wannan duk hayaniyar ka ce tunda bai dace ba to kai tunaninka da dubararka kai kokari kaga ka samu abin da ya kamata ka samu ka koma ba Allah in kana kuma mishi shi yasa abubuwa guda takwas Allah subhanahu wataala ya gina rayuwar dan adam sai ya ci karo da su sha'ir ya kawo su yace samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka samaniya samaniyatun tajri ala nasi kullihim akwai ababe guda takwas suna bi ta kan kowa su wuce kowa ne ne shi wala budda an tajri alayka samaniya kuma kai ma sai sun bi ta kanka sururun wa huznun farin ciki da bakin ciki bai yiwa kullum ka cikin farin ciki baka isa ba ko kai wane ne wa huznun bakin ciki kuma kowa akai sai kai bakin ciki wa ijtima'un wa furqatun za a hadu za a rabu ko haduwa wanda ana iya sake haduwa wani ya je wani gari wani ya je wani gari ko ko a je wani wata unguwa ko kuma wani ya mutu ya bar wani shikenan wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun kuma za a samu tsanani za a samu sauki kowane ne kai sai ka hadu tsanani a rayuwa thumma saqmun wa afiya za ka yi rashin lafiya kuma za wani lokaci za ka samu lafiya waɗanda ababen guda abin nan guda takwas da sha'ir ya kawo da takallubatu na rayuwa ya an kai dan adam sai ka iske abin da kan nemi ma ya zamanto alkhairi gare ka wata rana shi zamanto wa sharri gare ka inda ka tafi neman cin nasara can ne ma zaka halaka to nawa an kai wannan mutum nawa ya zamanto kai ka kawo su sanadiyar su taimaka maka su zan sanadiyar halakarka so nawa shugaban kasa ya aza mutum shine a matsayin abin da ake cewa shabde tabajar hafsan sojoji ya zama shine sanadiyar tafiyarsa so nawa mutum ya zama shi ya gina mutum ya zama shine sanadiyar a kare da shi a halaka shi so nawa ka gina mutum ya zama to shine na gaban a tona maka asiri so nawa rayuwa ta faru shi yasa ta inda kan nemi mafita ma in Allah ya tashi nuna ba baka isa ba tana Allah yake kama ka sha'ir yace idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yaqdi alayhi ijtihadu idan Allah bai niyyar taimakon ka ba hanyar da kan nema ta fita mafita can na mahalaka take ka tashi gudu sai ka je inda makiyinka wanda gajiran ka zai kama kai kashi ka sai ka ka shiga hannu kar kana gan kana neman masoyi sai ka fada akan makiyi in Allah bai tashi taimakon ka ba shi yasa kullun ka nemi Allah ya taimake ka ka dace amma in baka yi Allah ba abinda kake sa tsammanin ka ciri ba sai ka sai nan zaka faɗi abinda baka sa tsammanin ba wanda kake ganin zaka faɗi kuma sai Allah ya baka riba dan a nuna muku al'amurra na Allah ne dan haka yan boko ai hatara a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun kama haka ne muke wato fitar da matattu don kuwa asu kadiba cikin ijaz.com na Rabitat al-Alam al-Islami akwai bincike da suke yi tare da malamai da kuma university university na duniya jami'a 120 a duniya da binciken da suke yi ijaz.com kuma suna da littattafai ijaz wato a a sai kuma g a a z an gane ko in kuma da com sai ka sa com za ka gane shi a cikin saman internet idan ka gani in kuma da english ne kuma akwai su shi ma su rubuta shi easiest com za ka same shi idan ka same shi za ka yi bincike ko da kai ɗalibi ne mai son yi bincike akan wani al'amari na rayuwar duniya ka ga abin da manya-manyan profesoshi ma suka faɗa a jami'o'i jami'a ɗari da ashirin a duniya kaga abin da suka faɗa ka san menene zaka bincike kan shi kaka take ta shirme kana ta bankaura yan boko ku ku musulmi maimakon ku hada da alqur'ani sai ku je ku ta gina abubuwa akan shirme wani tiyori saman shirme duk a tsarin rayuwar mu duk ayoyin da suka yi magana cikin in cikin psychology na ko cikin philosophy na in ƙarya ce ka kawo ga wata ayar da take nuna cewa wannan magana ta philosophy ƙarya ce kawo ta wajen duk abin da zamu nema mu dawo mu alqur'ani mu ga yadda ya magana kan waɗansu abubuwa sai mu samu usul an gane ko mu samu bas sai mu ci gaba da bincike da faɗa da binciken ba na bai kuskure ba amma dukkan gina binciken ka ba akan alkur'ani ba kuma ka zo kana saba ma alkur'ani an ka zo an ka ce ma ka saba ma alkur'ani kace ka kiya kai dan musulmi karshen ta ka kafirta shi yasa da yawa daga yan boko duka ahkamuhum mabniyatun ala al-awham wahami na wani can mahaukacin turai ya ce kaza kai ma can wani mahaukacin kasar girka ya ce kaza can mahaukacin wata kasar rasha ya ce kaza can mahaukacin kasar amerika ya ce kaza sai ka tattaro hauka gaba daya kai ma sai ka gina taka hauka kenan sai zama to ma buniya ala batil fa huwa batil Allah kai mu tsari Allah ramma Allah ce wal baladu tayyibu
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لعلكم لقوم يشكرون Allah ce to wal baladu tayyibu gari wanda yake an ce al balad yana iya daukar gari ko al balad yana iya daukar wato daji inda ake noma duk da yake wasu malamai suka ce a asalin al balad shine gari dama gari bai tabbata sai akwai wurin da mutane suke shan ruwa sai akwai wurin da suke noma shi yasa kina an ce wal baladu tayyibu ana nufin gonakin da suke karkashin wannan garin ina fata an fahimta kamar yadda suka faɗa ko kuma mu dauke shi cewa al balad yana iya daukar gari al balad yana iya daukar gonaki sannan al baladiyatu a larabcin zamani an gane ko meri ake nufi magajin gari ake cewa ko menene to wannan shine al balad al baladiyya kakka tayi cikin ka san mutumin da karanta bai karanta larabcin zamani ba in ya ji al baladiyya sai shi aza kamar gari ake nufi a'a ana nufin mai kula da gari wanda ake cewa magajin gari. To, walbaladu tsayibu, wato kamar fili ko abin nan gari, a tsayib wanda yake kyakkyawa mai kyau, an gane ko wanda ƙasarsa, wato turbarsa, turbayarsa tana da kyau, ya nabatuhu bi izni rabbi, wato ya yana fita nabatuhu tsironsa bi izni rabbihi da izinin Ubangijinsa. wallazi khabusa wanda yake kuma mummuna la yakhruju baya fita an gane ko ibnu wardan ya karanta wato bi khulfin anhu yana da sabani wato la yukhraju illa nakida ko kuma la yakhruju illa nakida kina in muka duba dukkan qira'atul mutawatira sun karanta la yakhruju illa nakida baya fita illa nakidan ko kuma shi ibn wardan ta fuska ta biyu da yake da ita shine la yukhraju ba za a fitar da shi ba wa yake fitar da shi a fara'aitum ma kuntum tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ya an ce la yukhraj can ba zai fita ba la yukhraj ba za a fitar da shi ba wa ke fitar da shi Allah subhanahu wa ta'ala kenan la yukhraju ba za a fitar da shi ba illa nakidan to nan nakidan muna da qira'a guda uku imam abu ja'far an gane ko ya karanta illa nakadan sai zaman to wadansu malamai suka ce masdar ne nakadan masdar ne kenan asiran shine abin da yake da wahala qalilal baraka abin da yake wato mai karama albarka ko kuma alladhi la naf'a fihi in ka duba cikin tafsiri zaka sun ce abin da baya da amfani kenan masdar ne a matsayin shi sai zaman to illa nakidan matsayin masdar shi kenan karfafa ma'ana ne yanzu ko kuma illa nakidan qira'a ta jamhu sai zaman to kamar matsayin ismul fa'il ne ana ana tuwa fa'ilun farihun shine wato mai cikin farin ciki ko mai alfahari an gane ko fa'ilun waɗansu kuma suka ce a'a nakidan da nakadan duka ma'anarsu ɗaya domin cikin larabci ana cewa danif shine marashin lafiya danaf kuma shine marashin lafiya an gane ko ibnu malik ya ce wa fi jawabi kaifa zaidin qul danif fa zaidun istughniya anhu iz urif kaga ana cewa danif ana cewa danaf kenan nakid da nakad su ba su dauki masdar bane duk asma suka dauke su amma waɗansu malaman lugha suka ce a matsayin masdar suke sannan kuma akwai qira'a shadha illa nakda to ita ko wannan qira'a ibnu jarir at-tabari da yazo wajen tawjihin ta sai yace cikin larabawa akwai masu cewa katattara fakhiz kaga sun yi mata kasra ko to wajen sukuni ta samu ce mata fakhiz kenan sai zaman to qira'a ce ta kasra ita ce aka yi masu kuni a cikin yaren larabci domin mun ce bata tabbata ba a mutawatira ba za a karanta da ita cikin sallah ba amma nakd sai mu yi taujihin ta cewa mai kasra ita ce aka yi masu kuni domin larabawa na cewa fakhiz kuma su ce fakhz suna nufin katattara wallazi khabusa wanda yake mummuna nan ibnu ashur da yazo akan magana sai ce jamhurul mufassirina an gane ko sun tafi cewa wallazi khabusa yana komawa ne zuwa ga albaladu an gane ko yace shi kuma a fahimtar sa wallazi zai koma ne zuwa ga annabatu domin mi domin an ce wallazi khabusa kenan wal baladu allazi khabusa la yakhruju illa nakida shi ko sai a'a wal wato wan nabatu kenan wallazi khabusa wan nabatu allazi khabusa la yakhruju illa nakida sai ce akwai akwai abinda ake kira cikin ilmul balagha al ihtibak al ihtibak shine kamar saƙa abinda an ka sake wasama'i zatul hubuk girgije saboda kamar yana sake juna wai abin da yake nufi an faɗi albaladu tayyibu an gane ko an ka ce yakhruju nabatuhu bi izni rabbih kenan tayyiban wallazi khabusa kenan wan nabatu allazi khabusa min albaladi alkhabisi la yakhruju illa nakida sai aka aka kawo albaladu tayyibu shi da sifofin shi amma shi ko albaladu wato alkhabisu sai aka shafe kenan kowane an ka masa kishiyarsa in ka zo sai ka kaddara wancan tare da shi ina fata an fahimci ni wato wuri da abin da zai fito na an faɗi gari mai kyau amma ba a faɗi abin da ya fito mai kyau a cikinsa ba shi ko gari wanda yake mummuna an faɗi cewa tsiron da zai fito mummuna ne amma ba a faɗi garin ba da sifofinsa kenan kowane sai ka ciro masa nashi gari mai kyau gari mummuna tsiro mai kyau tsiro wanda bai da kyau gari mai kyau yana tare da tsiro mai kyau gari mummuna yana tare da tsiro mummuna haka shi akan abin da ya tafi gare shi amma duk dai karshen maganar za ta koma zuwa ga abu guda wallazi khabutha la yakhruju illa nakida imamu abu ja'far shi ya karanta illa nakada an gane ko kadiba cikin al-buduru zahira al-buduru zahira na sheikh abdul fattah al-qadi wanda shi daga cikin manya manyan malaman ilmul qira'at na duniya yana da littafi na fa'isul bayan شرح الفرائد الحسان في أدعاء القرآن sannan kuma yana da sharhi na shatibiya sharhi ne wanda yake mai kyau da kuma sharhi na durral mudi'a an gane ko ya kasance ra'is na lajnat muraja'at al-mushaf tare da su shine shugaban lajina mai kula da yadda ake rubuta alqur'ani akwai kuskure ko babu sannan kuma abin nan ya zama a Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta a jami'a ta Madina dan haka yayi bayani mai kyau ka duba cikin waɗannan littattafai zaka infana da ilimin su an gane ko to wal baladu tayyibu gari wanda yake mai kyau akwai magana waɗansu daga cikin malaman tafsiri nan maganganu biyu a akwai tashin farko ka san in kana son ka gane yadda zaka tafsirin alqur'ani idan malamai sun yi magana in ma ta kai magana ɗari ka duba ka gani gida nawa za a yi kasa maganganu idan gida biyu ne ka huta idan gida biyar ne ka huta amma dai ka san yadda zaka yi ka tantance gida nawa zaka kasa waɗannan maganganu dukkan maganganun da aka faɗa in sun kai magana dubu za ka kasa su gida biyu ne na farko waɗansu sun fassara shi tashin farko a matsayin haƙiƙa albaladu tsayibu gari wanda yake mai kyau kenan da su sun ɗauke shi matsayin haƙiƙa ne ƙasa ga ta ana ganin ta inda ake noma kuma kowa ya san ƙasa in tana da kyau ba a ƙona ta ba babu wasu matsaloli ya kharju na ba su hulali za ta fitar da abu mai kyau waɗansu kuma imamu ibn jarir tabari shekul mufassirin da ya fara tafsiri da cewa ƙasa ya fara sannan ya shiga zuwa kawo akwal daga salaf imamu al-qurtubi haka ya fara ya kawo cewa ƙasa ake nufi mai kyau sannan kuma ya tafi zuwa gabi zuwa ga wato abin da sauran maganganu imamu al-qurtubi al-andalusi al-ansari ya ce al-ansari asalin su daga kasar madina suka fito al-andalusi kuma wanda yake mutumin kasar andalus andalusi daula ta musulunci wadda ta zauna turai shekara 800 ta karantar da turawa ilimin geography na musulmi da na ci gaba kuma yanzu aka dawo aka ce musulmi ba su san komai ba ba a san musulmai su san cewa magabatan su suka gina turai da america amma yanzu shi sai a zo ana yi mutane hayaniya to waɗansu daga cikin malamai kuma sai suka kawo cewa wannan da aka kawo walbaladu tayyibu ba ana nufin gari bane ba ana nufin gari bane mine ne suka ce tamsil ne wai misali ne Allah ya basuwa mi addalili su sun ka ce Allah ce kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkuru sannan Allah ce kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun ka tufidu tamsil ta nufin misali kenan misali ne Allah yake baku ba dole bane sai kai amfani da cewa kasa ake nufi ita kasar kana iya hankaltarta domin akwai al-mushabbahu akwai al-mushabbahu bihi ba za ka iya kore haƙiƙanin ba amma kuma misalin zai iya shiga ciki to misallan su ne malamai suka kawo guda bakwai bari mu taba daga cikin su waɗanda muka kawo wanda kuma misallan za su iya fin ma guda bakwai tunda an ce misali ne zaka iya fitar da misali ɗari biyar ko dubu ko sai abinda Allah subhanahu wataala ya so amma ga kaɗan daga cikin abinda malamai suka suka ce suka ce abinda ake nufi da albaladu tayyibu mutum ne guda biyu na farko sari'ul fahami mai saurin ganewa mai kaifin hankali da basira imamun nahas haka yanzu imamul qurtubi ya kawo wannan riwaya daga gare shi kenan wanda yake mai saurin fahimta shine dan adam wanda kuma bai saurin fahimta shi kuma shine wato a gari wanda yake mummuna yadda kasa mai kyau za ta fito da gaugawa wancan kuma sai an sha wahala wajen yi masa bayani to kaga wannan aya tana iya ɗaukar wannan sai dai ɗaukar cewa mutum na fahimta ko bai fahimta ya danganta daga mutane domin abinda wani yake fahimta wani yake zahin fahimta a wani wuri wani bai fahimta wani abu jahilin wani abu mailimcin wani abu ne na fata fahimce ni sannan kuma su wasu dole zaka ce baka gane su ce baka gane su dan abinda suka son nan ba zai yiwuwa ba sai ce baka fahimta su eh baka fahimta su saboda mazhaba ko ba dai bace da wanda ke son banna da wanda ke son gaskiya ga ba za su fahimci juna ba sannan kuma akwai wata riwaya da aka kawo daga Imam Qatada Imam Qatada yake cewa masalul mu'min wal munafiq Imam al-Qurtubi ya kawo ta cewa misali ne Allah ya buga na mumini shine al-baladu tayyibu an gane ko al-munafiqu shine alladhi khabutha la yakhruju illa nakida an yi riwaya daga ibnu abbas radiyallahu an ibnu jarir at-tabari ya kawo ta yace masalun darabahu Allahu lil mu'min misali ne Allah ya buga ga mumini an gane ko to an ce mumini bai kawo ba to ina kishiyar sa tunda an kawo wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida sai malamai suka ce a'a babu matsala tunda ya kawo al mu'min diddul mu'min shine al kafir wal munafiq wal mushrik da kafiri da mushriki dama waɗansu malamai sun tafi cewa duka ɗaya ne domin qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab kaga aka farta ya ce sannan kuma ya faɗi cewa wanda mutumin mushriki ne don haka dai a takaice al-mushrik al-kafir waɗansu sun tafi cewa duka ɗaya ne dama bambanci tsakankanin suna an kalli ya haɗa Allah da wani al-kafir an kalli ya butulce ma ni'imar Allah ya sanya ibada Allah a wani wuri inda bata dace ba al-munafiq shine wanda yake bayyana imani ya ɓoye kafirci to su ne duddul mu'min to an kasa su kenan Allah ya buga misalin mumini ne da sauran waɗancan duk khabusa da kafiri da munafiki da mushriki duk dai khabusa ne da kuma kafira da munafika da kuma abin nan duk khabusa ne sannan kuma da fasikai waɗansu daga cikin malamai ibnu jarir at-tabari ya kawo riwaya daga mujahid yace masalu adam wa zurriyatihi misali ne aka buga na annabi adam da ƴaƴansa to kaga annabi adam shine mutum nagari dan yazo da tauhidi an samu cikin ƴaƴan shi waɗansu waɗanda suka bijire huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min to kaga wannan sai zaman to ma'ana ce wanda ta yi fa'i sosai domin an ce Adam cikin alzuriya annabi Adam akwai mai imani akwai wanda baya da imani zai shafi abubuwa da dama kuma zai shafi sabani na ƴan Adam kuma ya samu sabanin tunani domin azzalumai ganin suke yi wanda ke hana zalunci ba mutum na gari bane a wajen su shi yasa wani lokaci kai in kana son ka hana zalunci sai a dauke ka ba mutum na gari ba kidan kai a wajen su kai ne allazi khabusa su kuma a wajen su a wajen ka su ne allazi khabusa qadiyatun nisbiyya suna kawo shi cikin wato ilimin binciken su can na turawa da kuma yan falsafa da wane ne dole sai mutum yayi hattara da waɗannan mazahib kin Imam al-Qurtubi da yazo ya kawo wata magana ta biyar qila yace hadha masalul qulub misali ne Allah yake buga muna da zukata an gane ko fa qalbun yaqbalu al-wa'za wa dhikra akwai zuciyar da take karba al-wa'z wa'azi wa dhikra da tunatarwa wa qalbun fasiqun da zuciya fasika an gane ko yambu an zalika wadda take dakushewa ta kauce daga abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa qalahu al-hasan hasan yace to kaga can ya ce ki da farkon magana kuma yanzu ya ce qalahu al-hasan tana yiwa can farkon bai san cewa ga wanda ya faɗa ba daga baya ko ko saboda ta'alifi na malamai wani lokaci za a iya samun kuskure malam ya faɗi wata magana kuma daga baya zo yi istidraki al-hasan in an ce al-hasan cikin littattafan tafsiri kai hattara aka tsaya kawai ba Hassan jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi ba shine al-Hasan al-Basri yana daga cikin tabi'ina wa huwa min kibari tabi'in an gane ko da haka sai an yi hatta to kaga dai yanzu waɗannan maganganu guda biyar waɗanda na kawo kafin mu shiga zuwa sauran maganganu wannan maganganu da su muka kawo dukkan su in ka duba su zaka iya gane cewa akwai ayoyi da hadisai da suke goyon bayan waɗannan yanzu misali wanda suka ce misali ne na zukata zuciya ake nufi sai ga misali akwai hadisi na Abu Musa al-Ash'ari sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana cikin sahihul Bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda misalin abinda Allah ya turo ni da shi na shiriya wal ilmi da ilimi ka masalil ghaisi kaji kenan shi alqur'ani dan da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ilmumukan da za a ciro kamar wato al ghais shine wato ruwa alkasir mai yawa asaba ardan wanda ruwan nan ya zo asaba ardan ya dace da wata ƙasa kenan ya zubo fa kana min hada qiyya akwai wadda ta tatta ƙasa ce qabilatil ma ta karbi ruwa fa ambatatil kala'a wal ushba sai ta tsirar da alkala'a wato muna iya cewa alkala ita ce ciyawa wal ushbu kuma da ciyawa alkala da al ushbu duka da ciyawa ake nufi ko tsiro da ciyawa dan murarraba ambatat ta fitar sai mu gane cewa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih nan da anka ce ta fitar ta fitar ne da izinin Allah subhanahu wataala wa kanat minha ajadib sannan kuma akwai kasar da ta kekashe an gane ko amsakatil ma'a ta rike ruwa fa nafa Allahu biha nas sai Allah ya amfanar da mutane da abin da ta rike fa sharibu sai mi sai suka sha wasa ƙau suka mi suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi kiyo ta hanyar ruwan da wannan ƙasar ta rike musu waɗanda wato abin nan suka amfana da shi wa asaba minha ta'ifa ukhra sannan kuma abinda ya saukar da shi Allah ya saukar na ayoyi na alqur'ani wanda an ka kamanta da ruwa ya je ya samu wata ƙasa inna ma hiya qi'anun keke sassan ƙasa ce la tumsi kuma'an ba ta riƙe ruwa wa la tumbitu kala'an sannan ba ta fitar da tsiro fa zalika masalu man faqiha fi dinillah kuma man faqiha fi dinillah wannan misalin mutumin da ya fahimci addinin Allah ne wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi kuma abinda Allah ya turo ni da shi ya amfane shi fa alima wa allam yaje ya nemi sani kuma ya sanar kamar yadda hadisin sayyidina Uthman ya faɗa mafi girma a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar hadisin cikin sahih al-Bukhari khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama sannan kuma wa masalu man lam yarfa bidhalika ra'san da kuma wanda bai daga kanshi ba ma yaddi bi abinda nazo da shi ba ana bai damu ba wa lam yaqbal hudallahi alladhi wato ursiltu bihi wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karbi shari'a Allah ba wanda Allah ya turo ni da ita kaga wannan ya tabbatar da cewa ana iya bada misali cewa zuciya ita ce ake nufi da ƙasa ayoyin alkur'ani su ne ake nufi da ruwa waɗanda ake ake samkarwa to don haka dai akwai bayani mai yawa kan wannan aya duk da yake mun sha ƙarfin da yawa daga cikin bayanai za mu yi haƙuri mu ƙarasa wannan aya insha Allah ta'ala malamai sun karkasa abin nan waɗannan ta'ifa guda uku suka ce abin da ake nufi da ta'ifa ta farko wadda ta riƙi ruwa kuma ta amfana da shi ta amfana su ne malaman da sun ka nemi sanin alkur'ani kuma sun ka nemi fassara alkur'ani kuma suka haddace alkur'ani kuma suka yada ilimin alkur'ani kaga su sun amfana sun amfana da wasu al-ta'ifa saniya wanda su sun rike ruwan amma ba su amfana ba shine kamar mutumin da ya haddace wato alkur'ani amma bai san fassara ba alaran mazururu zalla ko kuma mutumin da ya je nemi ilimin hadisi ya haddace sanuddan hadisi ya san da'ifi da sahihi amma ba ruwan shi da fahimtar mizamu fahimta na fiqhu da kuma istinbat al-ahkam shar'iyya misali na uku kuma malamai suka ce shine wanda bai rike ruwan ba bai amfana da su ba shine kafiri bai saurari abin da alkur'ani yace ba kuma ko ya saurara bai amfana ba balle ya amfanar da wani to wannan shine abin da hadisin yake karantarwa kuma bayanin dai dole ba zai mu iya kawo shi cikin wannan lokaci ba sai dai mu karasa aya kadhalika nusarrifu al-ayat kama haka ne muke jujjuyar da ayoyi sarrafa yusarrifu tasrifan jujjuyawa malaman har da alqur'ani suka ce cikin suratul a'raf nusarrifu wannan ne kawai sauran nufassilu ne shi ko cikin suratu wato al-an'am nufassilu dai ne wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin shi kadai ne yazo da nufassilu sai ka rike wato harda liqaumin yashkurun ga mutane waɗanda suke suna gode ma Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu daga cikin masu gode maka dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mu da halin sa abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kai mu rai subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ma la اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين